أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك هيوك بما لم يحيوك يحييك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يسلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل كالمؤمنون الله أكبر نعم وإن آيوي suna yin bayani ne irin hukuma da azaba da Allah ya tanadar da waɗanda suke yin zunɗe suke yin tsegumi da tattaunawa akan cutarwa da waɗansu kuma suna yin bayani irin yadda a cikin alkur'ani a addinin musulunci waɗanna laduba ne tabbatattu aka yadda da su wajen ganawa saboda haka ba a hana ganawa ta abin da zai kawo alkhairi abin da zai kawo farin ciki ga al'umma ba, wanda aka hana abin da zai kawo wato cutarwa, wanda wannan kuma zai kawo a samu saɓani, a samu fishi, a samu gaba, a samu hayaniya, a samu jayayya iri-iri, wanda kuma zaman tare sai ya wargaje. wannan ba kuma shi ne makasudin addinin musulunci addinin musulunci so yake a zauna tare da kai da ɗan uwanka musulmi da wanda ma ba musulmi ba idan ya kasance waɗin za su fahimta waɗansu suna wani tsegumi suna magana ƙasa ƙasa ƙasa kuma suna ɗan dubowa da ido suna kallon waɗansu to babu shakka wannan ba zai ji wa ‘yancan ɗin wato daɗi ba. Shi ya sama aka saukar da sura masu kutun wacce ta yi hani ta faɗi yin azabar wannan, wai lalli kulli kuma da ce Duk a irin wannan ne. To, saboda haka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa irin yadda za a samu haɗin kai da zaman lafiya da kwanciyar hankali da saka farin ciki a zukatan abokan zama. kowaɗanne iri ne. Saboda addinin musulunci bayan ya kawo ada na zama tsakanin musulmi da musulmi, to kuma ya ja kawo ada farin yadda ma musulmi zai zauna da waɗanda ba musulmi ba. Kowa ya san da a nan ƙasar haka ake duk a hargitse da musulmin da waɗanda ba musulma kuma ana zaune lafiya ba wanda ya taɓa gorantawa ɗan uwansa ko addininsa ko ɗabi'arsa ko wani abu ka samu gida ɗaya ne amma ga wannan ɗaki na musulmi wannan ɗaki na kafiri wannan ɗaki na musulmi me yiwa ma kuma wanda ba musulmin ba shine kuma zai zama kamar jagora kuma an yarda da shi dan juma'a musulmi su tafi masallacin su na juma'a da hamdu salawat kuma waɗanda ba musulmi su tafi su kuma cocinsu da wajen ibadarsu kuma a zo a zauna lafiya haka ake a zaune wani ma zai kasance gidan nasa ɗin kuma sai ɗauko wacce ba musulma ba ta zama ita ce ba ta da kula abokina alhaji alin babba Allah ya kara masa rahama sun da yake a gaishewa akwai wata kirista maman olu ita ce komai da komai na gidansa da shi kansa da matansa da ‘ya'yansa an sukar mata komai a gidan take kuma ta tafi ta wajen ibadarta da da haka ake amma tun wata shekara da aka taɓa yin wani hargitsi na zangon katar To daga nan aka fara saka ɗan ba, a kawo har gitsewa zama tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Saboda an samu waɗansu waɗanda su musulmin ne, su kuma ba irin wannan zaman suke so ba. Su waɗanda ba musulman su ba su fahimta ba. To daga baya kuma suka gane. Kuma suka shiga da waɗansu ma sun san ba sa kulawa da ibada su ba su kulawa da su. Amma tun da sai haka ne to su ma sai kuma so. karkaɗewa addininsu guda suka koma don kishi kawai don a ci gaba da gabar. Tun daga sannan ne ba, ana nan ana nan har yanzu a kawo. Da babu yadda za a yi ka samu unguwa guda ɗaya yanzu kamar a cikin Kaduna za ka samu. Kamar ya kuke unguwar ma'azu. Za ka samu cewa da duk a haɗa ke. Ma yanzu in ka je ba za ka samu musulmi ɗaya ba. duk sun tashi ko ba za ka samu kirista ɗaya ba kana shiga za ka gani wannan yana kallon wannan wannan ya kallon wannan kamar wani nama ya su ba haka musulunci tsara addinin musulunci addini ne na kowa da komai saboda ka bai kamata a zo a cusa ƙiyayya da gaba a tsakanin waɗanda idan muka duba za mu ga cewa sai ga cewa musulmin su suka ga cutuwa da wannan saboda haka waɗannan ayoyi suna nuna mun cewa ba haka ake yi ba ga yadda ya kamata ga yadda Allah Ubangiji ya faɗa a zauna tare ga yadda manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa da isarwa da sakonsa abin da ya ce ga kuma abubuwan da malamai suke ta kira su ma kuma akan wannan ne Allah ta'ala ya aiko annabawa ya saukar da littattafai daga addinin musulunci addini ne na kowa da komai kuma arsalnaka illa kafatan linnasi yace ba ba lil muslimina ko lil mu'minina kuma aiko ka ba sai dai kafatan linnasi kuma aiko gaba daya zuwa ga mutane an ce mutane mutum da aljan musulmi da kafiransu saboda haka akwai ka'idoji na zama da zummi sa'aluna kama za uhilla ko kuma al-yawma uhilla kuma tayyibat wa ta'amul ladina uhilla ba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum wal muhsanatu min al-mu'minina wal muhsanatu من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسن غير مسافين ولا متخذي أكدا ومن يكفر بالإيمان فقد حمد عمل وفي الآخرة من الخاسرين وسورة آية تكتشف سورة المائدة ta shida tana yi mana bayani a kan cewa ranar da za a ce cikin ranar ƙarshe cikar addinin musulunci shi kashen gaba ɗaya a inda ba a rage komai ba duk abin da annabi ya faɗa a wannan rana da wanda aka sato to ya tabbata musulunci ne waɗansu suna ganin ma daga rannan ne kawai aka daina saukarwa da ƙur'ani ko da yake ba haka bane bayan wannan an samu kwana tamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a raye kuma yana ci gaba da rushewa da ginawa da umarni da hali. Kuma daga ba a yau aka mutu lafin dini kuma ta ce a ƙarshe ba, magana ingantacciya Buhari musulun suna ce. Wata koyi mutar jauna ilalla? Kamar irin wannan wato su ne kamar ayoyin ƙarshe. To, saboda haka a maganar wannan muke abinda muke magana shine a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam a can ya haji na ban kwana to al yawma inda kuma tayyibatu a yau duk wani abu wanda ya kasance mai daɗi ne mai tsafta ne an halatta muku shi wat'amul ladina utul kitaba haka nan abincin da waɗanda aka wa littafi su ne yahudu da nasara suka yi suka yanka ko cewa suka ce da sunan yesu da sunan almasihu in dai haka suke yi a addinin su da wanda suka dafa da wanda suka gasa da wanda suka tsaya duk halal ne a gare ku wada'amukun fillon kuma abincin da kuka yi kuka yanka da sunan Allah kuka dafa kuka soya su ma halal ne bi ubangijinsu halal ne gare su magana abinci kenan shine abin da ya fi muhimmanci a rayuwar mutum da shi zai rayu da shi zai samu lafiya da shi zai yi ibada da zai komai sannan sai kuma abin da zai kawo zaman ciki farin ciki da walwala da kuma yaduwar nau'i na ɗan adam shine aure amma Allah ta da wal muhsanatu wanda kasance kaman mu na kirki minan mu'mini daga cikin mu'minai والمرسلات من الذين أوتوا الكتاب da kuma waɗanda suka kasance su ma kamammu daga waɗanda aka baiwa mata na waɗanda aka baiwa littafi Yahudu da Nasara idza ataytum hunna idan kuka ba su sadaki suka zama muhsini na fa sai wato masu kame kai irin safihina a masu fasikanci. To, kuma sun halatta, ya halatta kai musulmi ka auri Kirista, kuna ɗaki ɗaya, kwanciya gado ɗaya a mayafi ɗaya da asuba ta yi kai sallah mutum wanda ta yi tafi wajen ibadar ta bayan ta gama ta gama muku irin hidimomi kawai na gida da kula da yara ya halatta muka kuma fa irin abubuwan nan fa addinin musulunci ya kawo hanyoyin da za a zauna lafiya amma waɗansu sun zo sun shiga yanzu haka wani sai ga yana nema waɗannan a yanzu ta wili ce ba haka ba har sai idan ya kasance idan musulmi ya je ya halarci wani taro na kiristoci sai ka ga ana sa masa ayar tambaya sai ka ga ana tambaya yanzu wai ko wai wai musulmi wai zai ci abincin abin kirsimeti kuma akwai wanda ya fi kirsimeti in dai abinci ne to Allah ta'ala da ya halicce ka ya halatta maka duk wani abu duk taron duk zaka je sai dai kawai taron su na addini na aƙida su ne kawai ba za ka je ba kuma duk wani abu da za ka yi ko jana'iza ne ko ba za ka yi ba za ka yi itikadi ko wani abu wanda za ka yi irin na addinin su ba. Manzo sallallahu alaihi wasallama ko da yashi yakan yi yanka rago kawai yanka rago kawai ba don kuma saboda ya rarrabawa makwabtansa Yahuda lokacin da ya rasu abin kariya na yaƙi a hannun ba Yahude ya jinginar da shi yana hannun ba Yahude bai iya biya ba har ya rasu sai bayan ya rasu ne aka biya me yasa bai karɓa rancen ba a wajen sai na abu da kawai duk ya nuna cewa dai haka ya kamata mu zauna. Lokacin da ya shigo Madina, an da haɗuwa aka yi da Kiristan, da Musulmin, da Yahudawa, duk gaba ɗaya aka yi constitution iri ɗaya. Wanda ya kawo muku yaƙi mu taimaka mu, kuma wanda ya kawo mana mu taimaka mu. Sai daga baya suka fara warewa su Yahudawa. to daga nan ne shi kenan kawai a koma ba yawan yadda wata yake cewa da caji ne ko da mun haɗu mun daidaita sai a kaduna ta koma ɗanya nan a bikin baban gida izage su lalata gidan mai kuku. Da an ci. To, saboda haka, to haka abin yake. Da da muna ciki. Saboda haka waɗanda ɗinnan suka jawo ya kama dan Allah da kama. Suna nan da daman su. Su yi ƙoƙari su dawo mana da zaman lafiya tsakaninmu da waɗanda ya kasance ɗan uwanmu waɗanda ba musulmi ba. Kuma wannan ba ya shafi Najeriya kawai ba san ko ina haka za ka yi tabi to saboda haka wa'annan aya aya ta farko tana haɗe da aya wacce a karanta a karatun baya alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakuni min najwa salasa lawa a inda ya kasance a nan farkon shine Yahudu da munafukai suke haɗuwa, suke wannan zinɗin a gaban muminai, sai su yi magana kuskus sai kuma su kallaci muminai, sai su ɗauka wani abin ne yake faruwa a wani guri can na farin ciki da Yahudawa da munafukan su kuma na baƙin ciki da musulmi musamman dai akan tura mutane su tafi yaki sai da to ko kuma suna da masaniyar lallai an yi galaba da musulmi to kullum abu haka har ka kai karar abin wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su kamar sun hannu ina sai suka koma to shi ne sai aka saukar da ayat da aka karanta da farko yanzu alam tara ila allazina nuhu an najwa dube ga waɗanda aka hana su irin wannan tsegumin tattaunawa ta cutarwa da musulmi aka hana su sun mai uduna yawa nuhu an kuma sai suka koma suka ci gaba da yin abin da aka hana su me abin da aka hana su kuma suka waye ta na jauna in ke su koma suna wannan tsegumin na cutarwa da musulmi wato suna yi bil isim wal udwani kuma a cikin rasu isim abin da ya shafi biyu wannan irin wannan tsegumin irin wannan ganawar haramun ce kuma suke yi. Wal udwan ta kuma zalunci da ƙetarewa iyakar Allah subhanahu wata'ala wa ma'afetin rasul da kuma sabawa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya hana su suka koma sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam sabawa Allah ce bin annabi sallallahu alaihi wasallam bin Allah ne من يطيع الله فقد أطاع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa lalle ya bi Allah in dai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ka bi Allah in ban da shi wa aka gaya wa kuma har yanzu wa'iza ja'uka, idan kuma suka zo maka, ya Rasulallah, hayyauka sai su ga yadda kai, imalin hayyuka biya, da abin da ba shi ne Allah ta'ala ya gaishe ka ba shi. Abin da Allah ta'ala ce, Wasalamu, ala ibadihin da zina ka, salatu wasalamu alaika ya Rasulallah. abin da ya faɗa ke amma su idan sun zo haka wajen annabi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum eh ba fa assalamu ba assalamu assalamu alaikum yo wato wai wato to mutuwa ta tafi ta gari assalamu mutuwa ke annabi sai ce wa alaikum ita kuna ana aisha ba ta fahimci wannan ba sai sai sai sai sai sai sai sai take idan suka ce a samu sai ita ma ce a samu alaikum sai annabi shi a a za ka yi baka ji bane ne abin da suke faɗa ce ai na ji ni kuma baki ji abin da nake ba a ce ne wa alaikum kuma a kan shi ne ba sai ya ce samun ba ne barkatu su gani. Eh, saboda rage ne, fifi ne, alifi ne, ya san komai da komai idan aka ce wa alaikum to ya zama ba sai an ce wa alaikum samu ba. Shi ma wannan tozartawa ce, shi ma wannan sabo. Ƙetarewa iyaka. wai kulna fi anfusihim kuma sukan biya wato a junan za ka irin wannan munajati ne laula yu'azzimu Allah bima naqul laula yu'azzibuna Allah bima naqul to to yin me yasa Allah ne ba zai mana azaba kan irin wannan abu da muke faɗa ba wai irin wannan abubuwan da muke yi irin wannan munajatin ta cutarwa da kuma irin wannan kalmomin da muke faɗi sai a- Allah ta'ala ya ce hasbuhun jahannam ai ba sai an tsaya ana ba ai wutar jahannama ta ishe su duk abin da suke nema ko fiye da azaban ne wutar jahannama ta ishe ya salauna ha za su shige ta su kuma kona shi lalle bisal masir makoma ta mu nan shi ta zama wutar jahannama saboda ya ragewa waɗanda ya kasance su ma ya zama suna irin munajati irin wannan na cutarwa da waɗansu waɗanda kuma ya kasance suke cutarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ga irin azabar da zai yi ga waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma aya ta biyu ita kuma tana wato jawo hankalin su kuma mummune ya ayyuhal ladina amanu ya ko inda kuka yi imani kun dai ji narko da azaba wacce ya kasance zan yi wa waɗanda suke yin munajati da- da munanawa suke cutarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam suke saba masa suke munajati na sako da zalunci kun dai ji to ga ka'idoji ba a hana yin munajati ba kar ku ji tsoro amma ga ka'ida za ta najaitu lokacin da ya kasance za ku yi wannan ganawa mutum biyu ne, mutum uku ne mutum huɗu ne galibi Allah ta'ala ya fara da mara mara mara wato abin da ba yi kan kwa talata hamsa eh, don galibi mutum biyu ne za su zo suna yi sai ɗaya ya kasance ya zama kamar mai hukunci tsakani model ta kai wanda zai yi masu ko kawai ba su biyu suke ba to ba akwai rabari ba ba ya kai kaga uku ne yin sa ne duka mutum biyu suna yin to sai ɗaya kuma sai ya zo sai ya daidaita abu ce eh haka ne ko ba haka ba don saboda da farko sun haɗu ne akan cewa shin kuwa Allah ya san abin da muke sai sai sai ya ɗaya da kifi shin kuwa Allah ya san abin da muke faɗi abin da muke sai ya ɗaya ce eh, ya san wani abin amma bai san wani abu sai na uku ya ce to in Buhari ya san wani abin to ya san komai kake to da haka ya fara zawa su su uku ne za ta naje kin ku muminai idan za ku yi munajati wala ta tanajau bil ism wal udwan kar ku yi na abin da zai jawo muku zunubi ya kasance kuma ku cuci yan uwanku abokan zamanku wa ma'afiyatir rasul kuma ku saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya hana to ya za ku yi wa tanajaw bil birri wat taqwa ku yi ganawa ta abin da ya kasance ta duk abin da zai zama albir biyayya ne ga Allah subhanahu wataala da dukkan abin da zai zama na tsoron Allah ne mai tsoron Allah ba yadda za a ce zai cutar da wani ba da kalama ba ko da kallo ko a zuci inda yana tsoron Allah ya san Allah ya san abin da ya kudurci a zuciyar ta Wattakulla kuma ku ji tsoron Allah. wanda allazi ilai tushen zuwa gare shi dukkaninku za ku tattara a ranar tashin alkiyama ya faku labarin abin da kuka aikata kuma sannan ga sakamako abinda kuka aikata ba wai wani zai karanta muku ba kaman a idan karanta shi a cikin cikin Isra'il wa kullu insan wa kullu insan mazluma na na zamna wa ta'irahu fi umiki to ni kudi je da yawmal qiyamati bayan gashi da mun yi an sa masa abu a ranar tashin kiyama ko ni kudi lahu yawmal qiyamati kitabun ya tsamun shura littafi ne zai sami abu da a fili da shi a ce da ya ikira kita baka karanta da kanka taiwa kan kanka hisabi ina za ka aljanna ko wuta kai da kanka ka yanke wa kanka hukunci hisaban hisabi kafa binas ya ishe ka a yau ka yi da kanka duk wani duk wani wanda zai yanke ma hukunci wani yanke hukuncin zama ya tabbata ya to ba kaman kai da kanka ba haka ne da ka mummunai ku ji tsoron wannan rana duk wani abin alkhairi za ka samu cewa daga shedan daga Allah ne ta kuma mala'ikunsa na rahama amma duk wani abu na sharri duk wani abu na sharri da yake faruwa a duniyar nan wanda zai kawo rashin zaman lafiya tsakanin musulmi da tsakanin musulmin da ba musulmi da tsakanin kowane ne duk iblis ne yake haddasawa da cuce-cuce duk iblis ko ne mai kan jam'iyya a tashinsa na tafsir qayyim inda ya kawo al'aharazul ashara wato tsari na shaidan guda goma to a farkon damu a yana yin magana a kunshi dukkanin abin da yake faruwa a duniya in dai na sharri ne daga shaidan na alkhairi ne daga Allah ne shi kenan innaman najawa mina shaitani irin wannan ganawa ta cutarwa da jawowa rashin jituwa tsakanin al'umma abokan zama daga shaitan ne to me ya manufar shaitan da yake so ya cimma yi huzinar lazina amin ya hazo liyukhzina allazina amanu dan saboda ya cutar liyukhzina dan ya cutar da allazina amanu ka kaga wannan na akwai ta'adda yu din wannan rufa ta nuna cewa za a yi allazina amanu ku sai ya zama a mafauli amma kai ya hazuna dan saboda dan mumune su yi bakin ciki su kansu da kansu shi ne mafi bambanci kira duk ma'ana ɗaya ce don kai baƙin ciki yana sa yana yi ne don kai baƙin ciki yana yi ne don ya sa ka baƙin ciki duk da ɗaya ne to kuma shi to zai cutar da wale su bi zarihim shi'a bi isa cutar da mummai da komai ba inda ibadi laysa laka bi sultan kawai dai wata dama ce Allah ya ba shi don ya gwada. Sai ya gwada in ya gwada yana ga ya cimma burinsa, sai kuma Allah sai ya fito mai wani guri ce ga shi bai komai ba, ga ya yi aikin banza kuma ga azaba ta sakamakon abin da yi. Sau da haka sai kuma shi ne zai koma kuma da bakin ciki. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wa واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أتبعوا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد متى يقولا إنما نحن جند فلا تكفر ويتعلمون ما يدرهم فيتعلمون ما يفرقون في بين المرء وزوجه Allah shahidi wa mahum jaddari na fi min ahli illa bi masu waɗannan shedanu da Allah ta'ala ya ambaci abubuwan da suke a zamanin Annabi Suleiman ba za su iya cuta suke haddasa sihiri da raba aure ba za su iya cutarwa da kowa da kowa sai da izinin Allah ba wanda ya isa yi wani abu sai da izinin Allah to haka ƙa'ida take sai duk iblatin ya yi abin da zai yi zai nemi izini wajen Allah zai ce eh shi ke abin yana da mamaki na iblis Allah ta'ala zai kira ya iblis ya kira shi ya ce ya rabbi yi min kaza ce to an yi maka haka ga abin sirri ne wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani dalilin da ya sa to amma menene ya sa yake wannan don saboda ya tabbatar da cewa ai ya faɗi dalilin a sautin saba'i cewa daga da sadaka sadaka alaihim iblisu zanna su atattun suka shiga cikin wuta da wama a ciki to ai iblis ya tabbatar musu da zaton da yake shi ga abin da ya sa ya yariya musu fattaba'u sai kuma suka bi shi illa fariƙa sai ‘yan kaɗan daga cikin mummune لقد صدق عليهم إبليس ظنه فتولى فريقا من المؤمنين سوداك إنه ليس له سلطان ba shi da iko akan akan su to amma to me yasa muka sa shi ya riya mu suka yarda waɗansu su waɗansu da ke da illa lina alam liman yumin bil akhirati liman hum min hafi shak ina so ne san waye yayi imani da in an mutu za a tashi a yi sakamako da wanda kuma yake kokonto in babu iblis in ba za a rarrabe a zahiri yingidin makaho ba amma shi Allah subhanahu wataala shi zai gani yana yi ne saboda mai yin ya gane kuma ‘yan kallo ma su gane. Maƙuli imalu, fasayar lawa amalaku, wa rasulu wal muminu a ayar ku ba kenan. Fasayar lawa amalaku ma ba da waratu sun matar da alamun shari. Ɗaya kuma tana cewa, imalu bai وقل إيمانوا فسر أعمالهم ورسوله ومنهم ونسي وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله da mumune duk aikin da za ku yi kawa ku mumune za su gani Allah ta'ala zai manzo sallallahu alaihi wasallam zai gani saboda idan an zo yin sakamako ba wanda zai ce an cuce shi sun ga shi duk to tun da abin haka yake lalle yana da haɗari kenan baka sani ba riyawar shekan ɗin da batarwar shekan ɗin za ka bi ko kuwa ta Allah abin da ya kamata kawai ne ka dogara da Allah kawai وعلى الله فليتوكل المؤمنون muminai su dogara da Allah subhanahu wa ta'ala kawai su nemi ya shiryar da su akan tafarkinsa wanda ya kasance madaidaici tafarkin da zai kasance za su rika ganawa ganawa da ya kasance ba ta sabo ba ganawa ba ta sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ta daukar zunubi ba ba kuma ta yin zalunci ba saboda idan mun an gane cewa to karkashin irin wannan ayoyi muke kawo irin bayanan nan da muka yi ko dai na samun lalata rayuwa gaba ɗaya ko na larurar salihai wanda dukkan waɗannan ɗinnan gabaki ɗaya na faɗa guda biyun nan babu su a kamus na kowane yare na duniya tun daga annabi adamu har maganar da nisa zuwa maganar da ke yi sai dai kawai abin da aka ji a baki don in karbuta larurar salihai da rurar salihai don ya ta baka wata ma'ana da kila a samu duk abin da kada kila idan kamfani sai kuma da akwai wani sunan a wani irinsa amma kuma shi akwai nasa terms din akwai nasa ƙa'idoji sai dai ko irin wani an san cewa akwai da rubai iri iri ana ta yin su kuma ana yin magani ana samun waraka akwai samun iri iri iri ana yi abin da muke faɗa a gane cewa bambancin samun lalata rayuwa na ce rayuwa wato dukkan abin fa da ya shafi mutum wanda zai kawo masa farin ciki da kwanciyar hankali da lafiya da walwala game da sha'anin cincinsa game da sha'anin sana'arsa game da sha'anin siyasarsa game da sha'anin karatunsa game da sha'anin aurensa game da sha'anin hulɗarsa da jama'a game da sha'anin neman abincinsa kowace irin hanya ce yake bi game da sha'anin abin da ya shafi lafiyarsa shi ne farayuwa kowane ɗaya akwai abubuwa guda hudu manya-manya in ka zare ɗaya to in ka samu uku ma to rayuwar taka ba za ta yi daɗi ba ɗaya daga cikin irin alamun shi wani ya kamata a gane ba wai kowane irin sammu ne ko kowane irin laruwa ce take da wannan symptom ba kamar yadda aka san cewa kowace cuta akwai alamunta wanda zai gane wannan alamun symptom ɗin wannan a arab wato na cuta iri kaza ne ba na iri kaza ba saboda ka ta kan waɗannan symptoms ɗin ta kan wannan a'ara ta nan zai kasance a gane cutar a magance ta. To ita wannan ta samun lalata rayuwa ta baki ɗaya. Ita tun da rayuwa ke gaba ɗaya. To duk samun ku da ake yi na lalata rayuwa to shi ne ake yi mutum ɗaya. Kenan sai ka samu kenan sai ya wani sai a yi masa matsayi. sai a zamanin na ake ilimi sai a musamman ɗari tutun da sun kai ɗari yawa ya yi ƙoƙari ko wani malamin ko shi kansa ya karya ɗaya to don ya karya ɗaya ai saura casa'in da tara sai ga har yanzu dai bai samu abin da yake nema bai samu wadaka ba a ci gaba da yi wataƙila sai ya zama cewa an isa da ɗaya hannun haka ai biyu ne kawai to mewa kuma sai ce kai wannan an bayan sai idan gwada mewa shi kansa malami ne mewa shi kansa wanda yake taimaka al'umma ne a irin wannan ya sha samun nasarori wajen lalata da karyawa mutane mutansu ko nasa na kansa ko ƴaƴansa ko almajiransa amma ga wani ɗin kamar iri ɗaya yake gani amma kuma yayi yayi yayi abu yaki to sai ga kuma yayi turki ya rasa me zai to da muke cewa da za a karanta Qur'ani dubu a irin wannan ko a ce bari a dama daga irin wannan ya fara san mu ne aljanna alfi ayatul kursi to da za ka yi miliyan ko kuma bari a tafi maka ba za a tafi a yi umra a yi dawafi a sha ruwan ganga a yi waye a yi waye in an yi sa'a sai dai a dawo da abin yadda yake amma ba wai a ce wai idan babu ba don saboda shi kokarin da zai kai innamal amal binniyat shi aniyarsa san ba aka yi masa guda to kokarin guda ɗaya zai kai shi kuma wannan to ba ɗaya bane to ta nan ne aka samu cewa da Allah ta'ala ya fahimtar da mu shi sai ya kasance kuma tunda mun san ba ɗaya bane kuma za mu gane ga suntan suntan na farko shi ne duk wani abu wanda idan ka fara a kana nufin cewa duk wani abu dai wanda dai karshen sa zai zama farin ciki karshen sa zai zama kwanciyar hankali karshen sa zai zama ɗaukaka karshen sa zai zama promotion karshen sa kila ma ya zama aljanna don har da addini to sai ga cewa wannan abun sai fa an kusa da ƙarshe sai sai sai kuma ilalace muka ɗauko wannan ma tarantarantar sai an kusa da ƙari kawai sai nan an ɗauko wannan tarantarantar to sai zama duk wata hanya da mutum zai ɗauko wacce zai samu nasara akan abin da yake nema a rayuwarsa zai fi sha ba faru ba idan abin da ya shafi hanyar neman arziki ce idan ya ɗauko tarantarantar sai an kusa da ƙarshe kamar za a samu sai ga cewa abin ya rushe wani ma kila alkawari aka yi masa don kaza watan kaza za a yi maka kaza zan maka kaza ko zan ba kaza ko zan haɗa ka da wanda zai maka ko za a baka aiki ka amma idan ranar ta zo shi wanda ya yi alkawari sai kaman ba shi ba sai kai da kaje din ne ma za ka tuna masa a yaushe a ko kuma ɗin ya shirya ɗin zai yi amma kuma sai kai ba za ka je ba duk wani abu da za ka ce wanda mutane suke idan sun yi suna samu kwangila ce bigede aiki ne sai ka kai idan ka ɗauko ba zai ba amma da za ka da kai da waɗansu ku nema a in kuka haɗu da da wa'insu ma aka nema ba zai ba in je da kai a ce in je irin wannan din ne amma idan ya zama cewa su mutanen ne kawai daban-daban su kuma zai su sun samu mutanen nan ne nawa ne zaka sun gama makaranta wa'insu ma an ba su offer an ba su offer amma kuma a zo a kira su a ce to ku zo ku kama aiki sai a shekara hudu a shekara hudu wani za ce ma an sa ga wani mutum ma shi zai kayan auren gaba ɗaya na mata ya kawo gida amma kuma a yi juyin duniyan nan ya zo to a sa ranar da za a yi bikin amma sai ga an yi shekaru wani shi hanyar neman abinci kenan kowane irin abu aka ɗauko kowace irin sana'a ka gwada sai ga ba za ta yi ba kuma akwai mutane waɗanda waɗansu haƙi da kai ka taimaka musu suka zama abin da suka zama amma da amma kaman ba su san ka ba ba yadda za a yi su tuno ka ban na kai kai ka gaya musu da handa da kake ciki su taimaka maka kuma kai ka taimaka musu kai kai wannan matsayi wannan irin wannan haka za a yi ta samu za a yi ta samu za a yi ta samu za a yi ta samu amma kuma in yi wani su da kansu kuma za su yi ma waya wani yana lafiya to ai kai ka zo karba su fa ba su san wani abu ya faru ba baya ya zancen da muke da kai baka zo ba to to zan to to to ma za ka zo ina jiran ka ya ware ke dan ai in ya ware din ba kuma sai an yi wai ba a yi roƙo a'a ai ka dawo normal neutral kuma ka dawo abin da kawai su alheri zai ta zuwa ko ta kowane ko ta kowane guri to haka social in an ce social na na bi kenan hulɗa da jama'a yakan fara tun daga gida idan mutum yana da manya da yake so ya rika a girmamawa a gida ko ko iyaye ne da aka rike shi ko rika mutane sai ya kasa yan uwa ya kasa sai mutane su ganin kamar ya canza hali ne shi kuma zuciyar tana so amma hannunsa bai a hannunsa ba zai iya yi ba wani abu wanda zai faranta wa mutane na yan uwa ne na abokai ne taro ne daurin aure ne wani abu ne sai ka ce ya kasa zuwa yana so in an ce sauran kwana biyar yana zumuɗi yana zumuɗi ne amma ranar tana zuwa ci to ai ko da bai je ba ma kawai shi kenan ko kuma in zai je sai ya je a makare kuma idan kasuwar ce ma sai da ya je a makare kuma in ya je kasuwar ma sai da ya zauna a makwabta ba zai iya zama fa a albasa idan gurin aiki ya je sai dai ba zai zauna a ofishi sai dai ya rika tafiya tafiya waɗansu makwabta yana sai dai idan an zo neman sa a zo a kira shi ya tashi ba tare da yana so ba wannan ya shafi wancan hanyar neman abinci wani abu ne shafi social mutum ya zama cewa baya so ya je gurin aikinsa a zuciyarsa baya so ya je kasuwarsa baya so inda hakulla za a samu alkhairi mafi ji baya son zuwa wannan wuri ai ta neman sama a rasa ko kuma shi ya ji baya son zuwa ko kuma idan ya je ya kasance wannan abin ba zai faru ba ya samu in fa ba irin wannan bai to ba fa san mun lalata Allah wani san mu ne kila guda ɗaya da an karanta ayoyin kare san mu shi ke idan aljanu ne kuma ana kai ana karanta fatiha kun kalla falaka da nasu aiki kursi shi ke kura mun san mu ne kai guda ɗaya ba za a yi karanta sai ka kare san mun karanta ɗaya da in su kala Musa ma zai dubi shi ينصر أهوينا إلى موسى أن ألقاك ينصر إنما صنعوا كيد ساحر ليلى ينصر وقدمنا إلى ما قل يا دكتور ولا سوني da halittu gina su ne a yankin da san mace na buka duk na ilama ina ka kai kana kana kana kana tofawa a ruwa da rikin da shi ya kari duka duka yantuwa amma idan fa irin wannan ne sai kai sau dubu ko aiko ba ɗaya ba ne saboda haka sannan to idan an ce social to to saboda haka aure ma ba zai ba kwa ko dai ya ki yiwuwa kwata-kwata zafin sun bayan suna nan mata ne mazan ne shekarunsu har sun zama da tijai kannunsu sun hayayyafa har suna da jikoki amma su yanzu suna nan a zaune a gida. Riga ya mace sun kai su goma a gida ita ce babba amma duk taron sun yi aure ta kansu. Ba wani abu mamaki kare ka ga mace ɗan shekara arba'in ɗan shekara hamsin sittin budurwa ce. Na ga ɗan shekara saba'in da biyar. to saboda to wannan shine abin da ake cewa social in kuma auren aka yi shi kuma zaman ba zai yi ba har yanzu an rika samun har yi kenan na kuma uku shine kamar abin da ya shafi addini ba mutum ya daina sallah ko ya daina azumi ko ya daina kaza ya a'a in ka zo za ka yi ko dai bacci ya zo ko kasala ta zo ko kuma shiri ta babbar idan in gama kaza sai ne ka idan ba da ta raka ba ba kana so kai qiyamul layl kana so kai wa'in nafilfili na neman lada ko in su nafilfili na neman biyan bukata amma san ba za ka yi daidai wani lokaci in carbi ne ko sai dai ma ka tsinci kanka kai carbin tun ma ya ma faɗi to duk irin waɗanda ke ke gina wata duk wani aiki na ɗa'a a sujud an zikirin a sujud an ɗa'acin Allah duk ba zai yi ba. Sai ka yi wannan ɗin ne za ka samu wala to shi kuma iblis da shaiɗanun da suke kula da wannan samun ba za su bin kai ba. In ma ba san yadda za su hana kaya ba ce sai su ɗauko hayar wanda ya ƙware kan wani. Kila kana fama da rashin baccin ba. Amma kuma in dai ka ce wani abu na ibada za ka yi to idan ka zo za ka yi baccin ba zai zo. Sai kai kuma baccin ka yi zo. to sai abin da ya shafi kuma cuta shi ne na hudu ba za ka raba masu wannan ba ta cuta wani cuta ba wai sai wanda ya kwanta asibiti ake sake duba shi ne rashin lafiya damuwa da abubuwan irin waɗannan wani irin symptom ɗin na depression ita ta a ita ka samu wa'in kuma cutar ce su ciwon baya ciwon kai da sauransu to saboda guda hudun nan ne kowane ɗaya duk abin da Allah ya maka idan aka zare lafiya ba za ka ji daɗin sa ba duk abin da kake da shi a duniya idan aka zare kyakkyawar hulɗa da jama'a ba za ka ji daɗin sa ba haka nan duk abin da Allah ta'ala ya maka idan ya kasance aka zare abin da ya shafi hanyar da za ka ci abinci babu shi ma ba za ka samu kyakkyawar rayuwa ba haka nan duk abin da ka samu idan ba addini na ga da duniya da lahira ba duk gaba ɗaya ta kwaɓe kuma kai ma ba za ka yi daɗi ba idan mutum ne to to to to waɗannan waɗannan su to saboda haka Allah ta'ala ya san da mu wannan kuma ya gane da mu irin waɗannan sun san ɗin kuma cikin ikonsa muka samu hanyoyin da ya kasance su ne suke rabawan ɗin a kuma ɗan lokaci ba wani lokaci da yake ya ɗauka ba kamar irin yadda ake gani to to saboda haka a na biyu shi ne lura sani in sha Allah idan an zo gaba shi masu yin ɓangaren mamiji me ya bambancin su gaban sannan kuma me ya bambancin su kuma kamar sama ɗaya da wanda wannan don saboda a gane kar malamai masana suna ganin cewa yaya aka yi irin wannan hakan abubuwan da suke warkarwa da mutane abubuwan da ya same su ya samu waɗansu sau kam sun ware amma shi ga su ya zo kansu sun kasa to wannan kawai shi ne sirri saboda haka idan sun gane wannan to to to saboda haka in sun yi mutum tambaya ya zama yana da irin wannan kunta to su ma su yi ta jarrabawa maganin samu iri iri iri iri kawai sai ka ga cewa insha Allah ya wuce na ganin anan ya kamata mu dakata abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan wanda mu kace Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wala atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين